Imu salatu wassalamu ala Rasulullahi wa ba'd. Muna darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka na Rahbiya. Littafin da yake magana akan rabon gado. Kai ina abin rikodin yana ina shi da masu waya ka ce kawo abu buga masa waya ka ce ya kawo ka kira shi ka ce zo ya ɗauko shi na soyi a je a nemo shi ya zo ya kawo shi yanzu yanzu kai ka tsaya mana a kudu ka je ka nemo shi muna darasi na uku a cikin wannan littafi na rahbiya da yake magana akan rabon gado yau insha Allah za mu dora akan alwarisatu minan nisa'i ko malam yace walwarisatu minan nisa'i sab'un lam yu'ta unsa ghayrahunna ash-shar'u bintun wa bintu ibnin wa ummin mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa mu'tiqa والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت ما ليتي الوارثات جمع لنا الورثة آه أوكي الورثة ما قاعدة ديوا الورثة macen da za ta ci gado yanzu zai mana bayanin a cikin mata maciya gado in wani ya mutu kawai iya mata jiya mun yi magana akan maza ko to yanzu mu magana akan mata zalla su su bakwai ne banda su lam yu't lam yu'ti unsa ghayrahunna shar'u ghayrahunna in banda su shari'a bata bawa wata mace gado ba banda waɗannan wato mata da zamu ambata sab'un ne guda bakwai ne kamar yadda malam ya faɗa amma bi tariqil ikhtisar a takaice guda biyu daga cikin su min a'lan nasab suna cin madaukakiyar dangantaka dangantaka mafi kusa ita ce al'ummu wal jadda da uwa da kaka guda biyu min asfalin nasab su kuma a ƙasa suke su ne albintu da bintul ibni ya da kuma yar ɗa kun ga mace ce yar ɗa sai ɗaya a hashiya take mana a gefe take ita ce al'uktu yar uwa kenan mutlaƙan al'uktu ɗin na yar uwa shaƙiƙa ce ko kuma li'abbiya ko li'ummiya guda biyu su kuma ana ce da su ajinabiyata ne wato ajinabiyai ne a gefe suke shine azzaujatu matar mutum da almu'tika da wacce ta yanta wani sai ce shari'a bata ba wasu gado ba sai waɗannan walwarisatu min walwarisatu minan nisa'i ko fin nisa'i sab'un lam yu'ta unsa ghayrahunna shar'u bintun ta ɗaya akwai ɗa ‘yar mutum za ta ci gadansa ‘yar mutum duk wanda ya mutum yana da ‘ya mace to za ta ci gadansa shi ne albintu to mace ta biyu shi ne bintul ibni bintul ibni ‘yar ɗa mutum yana da ɗa namiji sai ya mutu kuma ɗan samma namijin baya nan sai a duba in yana da ya mace to za ta ci gadon kakanta kuma wa in nazala buwa ko yaya babanta ɗin ya sauka ko zuwa ina ne na yi bayanin wa'in nazala wa'in ala ajiya bintun wa bintubnin ya da ‘yar ɗan mutum wa ummun mushfiqa da kuma uwa mai tausayi wannan mushfiqa ɗin sifa ne na uwar mai tausayi ma'ana damun duk inda uwa take tana tausayi akan ce ashfaqar rajulu idan khafa Allah ce inna kunna min ko inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin kamar yadda yazo a cikin suratu at-tur mana khaifina min azabillahi ta'ala sai wazawjatun wajaddatun wa mu'tiqa wazawjatun wajaddatun wa mu'tiqa zaujatun wajadda sace an gama karatun su kaka sake ba shi ita wa wa wa zaujatun wa jaddatun wa mu'tiqa sai wa zauja idan an ce zauja ana nufin matar mutum ko wannan ko shakka babu idan mutum ya mutu ya bar mata za ta ci gadansa Allah ya ce wa aslahna lahu zauja ya adam uskun anta wa zaujukal janna zauja mata kenan sai wajaddatun aljadda ana nufin kakar mutum a nan abinda ake cewa suka ce aljaddatu idan lam yakun bainaha wa bainal mayyiti zakarun fahiya min qibalil ummi fatarisu bittifaq kula da kakar da za ta ci gado idan aka samu kakar mutum wajaddatun ba wajaddun ba kakar mamaci idan ya zama babu wani namiji tsakaninta da mamacin to ana nufin kaka ce ta ɓangaren uwa min kibalil ummi to za ta ci gado amma idan akwai namiji tsakaninta da mamacin aka ce fa'in kana huwal abu idan akwai wani namiji to kaga ta zama min qibalil abi kenan kaka wacce take a ta bangaren uba ita ma za ta iya cin gado bila khilaf idan mata duka suka haɗu waɗannan magada kaman albintu mutum ya mutu ya bar yarsa mace aka duba kuma aka samu yana da jika mace bintul ibni aka samu al'ummu wasa azzaujatu matarsa al'uktu shaƙiƙatu ‘yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya duka waɗannan suna iya cin gada mutum mutum ɗaya ne ya mutu aka tarar da wannan tarin mata yana da su duka gaba daya to za su gaje shi kenan za a buga matsalar su a cikin 24 za a buga su ne a cikin 24 sai a ce lilbint annas a ita yarsa tana da rabi damun ku gane yar mutum tana da rabin dukiyarsa in ta kadaita ka mutu ka bar ya ce a cikin yayanka ya ce mace to za a kasa dukiyarka in miliyan 100 ne ita za ta kwashe miliyan 50 to yanzu anan idan muka ajiye muka yi rabon tunda duka su ga sunan 24 ne to sai mu ba wa yassa rabi me rabin 24 sha biyu to kuma sai mu ɗauko wacce take kusa da ita 'yar ɗansa kamar wannan 'yar tasa da ta ci rabin dukiyarsa ashe akwai yayanta ya yi aure ya haifi ya amma shi ɗin yayan ya mutu yayanta yana da ya amma ya mutu da yayan yana raye to za a yi rabon lizzakari mislu hazil unsa yayi ne namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso ɗaya to sai aka samu baya nan to amma akwai ƴarsa mace to saboda ƙarfin ɗa a wajen uban shi to ƴarsa za ta iya ƴarsa tunda yanzu masu cin gadon mata muke magana to ƴarsa sai ta tsallako ta hau kujerar ubanta namiji sai a ba ta as-sudus 1 over 6 shi ne abinda za a bata arba'a kenan to matar mutum fa me za ta ci in ka buga matar za ta ci asumun shi ne za ta ci salasa kenan kaga an ka lura bintul ibini ku lura da yadda rabon gado yake yar dan mamaci kai ne ka mutu ɗanka namiji yana da ɗiya mace za ta shi 1 over 6 sai ta fi matakacin gadonka ita mataka tana da 1 over 8 tumun da haka araban ita tana da hudu matar mutum tana da uku to ina mahaifiya ashe yana da uwa mace ita ma tana jira ita kuma uwa nawa take ci a sudus ɗaya bisa shida nawa ne ɗaya bisa shida hudu kenan yanzu abin mamaki da 'yar ɗanka da mahaifiyarka kaso ɗaya za su ci 'yar ɗanka sudus ita ma mahaifiyarka sudus hurhudu kenan to akwai albaki saura to menene saura sauran abin da ya saura shine al-ukht ash-shaqiqa yar uwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya yar uwar mamaci ita za a bata sauran tasiban yanzu bari mu koma muka ce matsalar mun buga ta a ashirin da hudu ne haka ne lilbinti annas yarka cikakkiyar yarka tana da rabi shine sha biyu a cikin ashirin da hudu za ta kwashi nawa sha biyu ba shine rabi ba sai yar ɗanka ita take biye da yarka ita kuma za ta ɗauki hudu ka duba bambancin wancan ta ci sha biyu wannan kuma za ta ci hudu in mun haɗa sha biyu da hudun na ya zama nawa sha shida ko? to sai mata ita za ta ci asumun 1 over 8 1 over 8 din nan shine zai baka uku in ka hada da sha nawa sha nawa sha tara sai kuma uwar mutum mahaifiya tana da asudus hudu take da shi ishirin da nawa to saura nawa to ɗayar kuma sai yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya ta ɗauka ta zama asiba daman tari su bi tasib to kun ga inda ake abin in an zo dukiyar ne sai a buga ta a cikin wata lamba na'am kamar in miliyan 100 ne aka buga ta kashi 24 to za ka zo mana da shi gobe ko za ka iya ba da shi yanzu da ka to guda a ai kawai faɗa mana za ka yi yanzu ga wani mamaci ya mutu jama'a shi magadansa gaba ɗaya mata ne sai aka bincika aka samu miliyan ɗari ya bari muka ce za a buga matsalar cikin ashirin da nawa waye zai ɗauka mana kalkuleta rabon gado sai da kalkuleta mu yanzu dumiyar kuka ta kashe mana kwakwalwar lissafin tsara ma buga masa mana miliyan ɗaya an kasa ta ashirin da hudu ban ji ba miliyan ɗari ko a kasa ta nawa ashirin da hudu na'am miliyan nawa miliyan hudu da dubu dari da sittin da shida dari shida da wani abu to shi kenan a cikin miliyan ɗarin na malam bari mu ɗauko ɗaya bayan ɗaya a muna da mutane ne guda kaza mutum biyar akwai albintu 'yar mutum wannan sai wani ya rubuta ba a cikin miliyan ɗarin nan ‘yarka za ta gaji rabin dukiyarka nawa ne rabin matsalar kaga kalli a'a ashirin da hudun za ka buga rabin ashirin da hudun nawa ne eh eh wannan za ka yi times 12 eh wannan yana da ilimi a kan rabin gadon to kaga ya baka 50 miliyan ko kuma ya fito mana daidai rubuta mana tana da miliyan 50 mun gama da ita to yanzu muna practical aspects kenan ba lokaci to sai bintul ibni yar dan mutum kana da dan Musa ashe ya haifi ya Maryam ita bintul ibni tana da as-sudus ya zamu ce malam wannan miliyan na 24 ko ai ya kamata ka rike wannan lambar ce wannan wannan dai sai ka yi tamas 4 yawwa nawa ya bayar miliyan 16,600 da nawa ka wannan yarinya ta more wallahi ka ji fa yarinya ta gaji kakanta miliyan goma sha shida ɗari shida kaga ina masu zagin musulunci cewa wai an danne hakkin mata ba sa ci yanzu ka duba mace ce fa nan ta ci miliyan hamsin a dukiyar ubanta amma sai su makale lidakar misir hanzil unsa yin ta zagin shari'a mu ƙara gaba malam to sai matar mutum za ta ci ɗaya bisa takwas uku kenan salata za ci to ya za mu yi eh za ta ci miliyan sha biyu da dubu dari biyar wannan ta ja kaya to kun san su kuma abin tausayi mata idan matan nan suka zama su hudu ne ba faruwan shari'a wannan miliyan sha biyu da shi haka za su haɗu su ta rikici a kai su je su raba shi yasa ai mata ba sa son kishiya saboda in mutum yana da ɗan maiko in matarsa ɗaya za ta ci ɗaya bisa takwas ɗin dukiyarsa in masu hudu ne haduwa za su yi a kai to ka rubuta yana daga cikin dalilin da mata ba sa son kishi nawa ta samu matar yanzu miliyan nawa miliyan nawa miliyan sha biyu to sai uwar mutum tana cin asudus arba kenan 1 over 6 take ci miliyan nawa? sittin za ta ce to yanzu sai ku buga mana kudin nan ga baki ɗayansu miliyan sha kaza miliyan hamsin miliyan kaza nawa ya baku miliyan hamsin ka tara da nawa za ku gani ai shine zai baka rabon yayi daidai ko bai daidai 50 million plus what a rinka faɗa mana shekara ya kulle kulle a boye malam miliyan hamsin da farko ko malam wannan shine faraban gado haka ake yin Allah ya jarabe ka suka yi ta kawo gado kana buƙatar kalkuleta katuwa a ɗakinka da an yi kuskure kuma mutane ba za su nawa 95 miliyan 95,800 ko da 32 to abin da ya saura nawa ne abin da ya saura minus sai kawai ka yi minus 100 miliyan nawa zai baka zai baka minus kaza wannan figo din minus 100 million yawa 4 million 168 miliyan hudu da dubu dari da sittin da takwas shine shi kuma ka san yar uwarsa mace da suke uwa ɗaya uba ɗaya ita ce albaki sai a maida mata ta'asiban kun fahimci wannan to duk mamacin da ya mutu yake da waɗannan mata magada dukansu za su ci gado ga baki daya haka malamai a suka faɗa Allah musu rahama idan kuma aka samu dukkan mazajen da muka faɗa a baya da dukkan waɗannan matan da muka faɗa yanzu kuma miji ne ya mutu ko mata ta mutu to uwa da uba za su ci gado shi ne al'abawaini kenan sannan da 'ya'yansa da ɗaya daga cikin matan ko ɗaya ko mijin ko matan to shi ma idan mace ce ta mutu matsala za a buga ta akan sha biyu ne a kasa dukiyar sha biyu kuma za a iya yi za a kasa za a iya buga ta a talatin da shida idan kuma namijin ne to matsala zai zama arba shirin ne kamar yadda muka buga yanzu kuma zai iya yiwa a yi shi a buga shi a saba'in da biyu za mu zo insha Allah mu yi bayani dalla-dalla dangane da abin da zai kasance to mala ya ce والأم والزوجة والجدة والمؤتقة الأخت من أي الجهات كانت أتشياتي إرؤون متنكون جهة تكسنشي كودي الأخت الشقيقة كو الأخت لأب كو الأخت لأم آياتي وأم مشفقة ووجتكي ميتوسي آه yayi ne don ya kawo kalmar da za ta dace a cikin baitin yanzu waɗannan su ne maciya gado mutum nawa kenan walwari satu fin nisa'i ne saba'un lam yuta unsa ghayrahunna shar'u bintun wa bintubnin wa um min mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa mu'tiqa والأخت إتتذكر من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت wannan irgensu lissafinsu banat ya bayyana gare ka kun gane wannan ya hau? taib za mu dora gaba babul furudul muqaddara fi kitabillah babin kaso kaso da Allah ya fada a cikin littafi alkur'ani kenan um, alfurud jam'i ne na alfard alluga ana nufin alƙita ko a takdir ko albayan yanki kaso da Allah ya karkasa wa mutane da za su ci gado a istilahi juz'un muqaddarun min tarikati wani kaso da Allah ya kaddara na cikin rabon gado a na gado na kayan gado da aka bari malamai sun ta saɓani dangane da menene ma'anan alfardu ɗin wasu suka ce nasib kull wahid min alwarasa shine zaka huta rabon kowane mutum ɗaya cikin magada ƙur'ani ya yi bayanin kowane mutum da zai ci gado ga abin da Allah yanka masa shi rabon kaso-kason da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani sun kasu kashi-kashi kamar haka akwai na farko mubayyanun muqaddarun mahdudun an bayyana an kaddarta shi yana da iyaka su ne guda shida da mai littafin ya karanta mana ya mana bayani zan yi bayanin su to akwai kuma wani kasan kashi na biyu ghairu mahdudin wa ghairu muqaddar ba iyakance ba muqaddara shi ba shine bayanin gadon ‘ya'ya maza tare da mata bayanin ‘ya'ya idan mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya maza da kuma ‘ya'ya mata mai da Allah ce yusi kuma laufi auladikum sai ce le zakari mislu hazil unsayin kaga wannan ghair muhaddad ghair muqaddar le zakari mislu hazil unsayin ya faɗi nawa ne kawai abin da aka ce duk abin da mace ta samu inda yar mutum ne to dan uwanta namiji yana samun ninkinta kaga wannan ba a faɗi naira nawa bane ba a faɗi kaso nawa bane ba a ce sulusi sumuni rubu'i waye ba to kaga wannan shine ghair muqaddar wa ghair muhaddad na uku mahdud mubayyanun an haddace an hadda an iyakance an yi bayani amma ba a faɗi miƙdarin adadin ba to shi kuma mene shine gadon uba tare da uwa irsul abi ma al'um lokacin da mamaci ya mutu ya bar uwarsa da ubansa Allah ce fa'in lam ya kun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus idan mutum ya mutu bayi da ɗa kuma aka duba ubansa da uwarsa suna raye wani yaro ne matashi ya mutu ga uwa ga uba amma bai ma haihu ba to an ce fali ummihi as-sulus mahaifiyarsa tana da ɗaya bisa uku to ɗaya bisa uku naira miliyan nawa ne ba faɗa ba ina fata ana fahimta to an ce fali ummi sulus to uban fa kaga anan gurin fa'in lam ya kulla huwa ladun wa warisa hu a bawahu ƙwar'ani ya ce babansa da maman ne za su gada amma sai aka faɗi me abinda uwar za ta ci to ina na uban ba a faɗa ba ma ya akudu abu lam ya nussal ƙwar'anu huna inda shima'il abawaini lam ya nussal ƙwar'an ma ya akudu al'abu ƙwar'ani bai nassanta abinda uba zai karba ba sai dai kawai da ya ce fali ummihi sulus to sai a ce albaqi lil abi ɗaya bisa uku ne na nawa na uwa ko to in an cire ɗaya bisa uku na na uwa to sauran fa na uba ne ban sani ko kuna gane to kaga wannan wannan wannan kasan shi kuma yadda yake kenan na shi ma kagan an juya zama me lizzakari mislu hadhil unsayn naji dadi kuna ganewa shi dabara ne raban gado yana buƙatar hikima da lissafi mai kyau to sai malam ce wa alam bi anna al irsana ani huma fardun wa ta'sibun ala ma qusima فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام ففضف كل حافظ إمام طب أكرتم ما نيتي gadan da aka yi ittifaki gado rabon gadon da aka yi ittifaki fa guda biyu ne nau'ani huma wa alam bi anna al-irsa nau'ani huma ay gadon da aka yi ittifaki gurin malamai nau'i biyu ne ko dai irsun bil fard ko kuma irsun bit ta'sib la thalitha lahumma ko dai mutum ya ci da farzi ko dai ya ci da ta'sibi wannan za mu yi ta maimaita alfardu wa ta'sib alfardu wa ta'sib fardun warisa bil fardi warisa bil ta'sib an gane um, malam ya fara gabatar da alfard kun gani sai ce fardun me kun ya ce ta'sibun wa fardun sai ce fardun wa ta'asibun qaddama al-fard ala at-ta'asib saboda li'anna al-irsa bil fard aqwa min al-irthi bit ta'asib cin gado da faradi shi yafi karfi akan cin gado da ta'asib me yasa sahibul fard la yusqatu duk wanda ya ci gado da faradi wanda aka yanka masa da nassi aka yi bayaninsa ba fa'a wullar da shi ko da kuwa in istaghraq ashabul furudi at-tarika masu kasan gabaɗe sun kammale duk rabon gadon kayan da aka bari amma asibi fa fa innahu yusqatu hina idin idan aka zo wanda aka rarraba musu bil fardi suka cinye raban gaba ɗaya asibi wallar da shi ake sai a ce ai abin nan ba ni sunan shi ai sun cinye kamar yanzu al'uktu shaqiqa din nan dazu da muka faɗa inda sauran sun cinye ba abin da ya saura a cikin raban to sai a jefar da shi a hakuri amma in dai da farzi ne to ba za a jefar da shi ba amma akwai su malaman da suka ce alfardu bi ta'sibi aqwa min alfarzi بال من ال من ال من ال الارث بالتعصيب اقوى من الارث بالفرض yanzu ne bayanin farzi zan yi maganar ta'asibi din dalla dalla insha Allah nan gaba suka ce ai shi mai ta'asibi yakan iya kwashe dukiya ma duka idan farad asibi in ta juya asibi ai yana kwashe dukiya gaba ɗaya in ya zama shi kadai ne amma in ya zama shi kadai a to tunda zai iya cinye dukiya shi kadai asibi ya za a ya ce wani ya fi shi karfi sai suka ce alfardu bit tasibi aqwa al al irsu bit tasibi aqwa min al irsi bil fardi sannan abu na biyu namiji ne fa me faradi da asibi tasibi wanda zai ci fardi da tasib namiji ne amma bi khilafi ashabil furu banda maciya gado da fardi galibahum inasun nema yawancin su mata ne wasu malamai tabbas sun fifita wannan ra'ayi wanda za mu zo mai tafsiri a kan insha Allah malam ya ce cikin kaso da Allah ya yi bayani na gado a fardun wata asibin alama kusima falfardu fi nassil kitabi sitta la farda fil irsi siwa halbatta guda shida ne babu wani rabo banda su kwata-kwata shine albatta nisfun wa rub'un summa nisfun rubu'i akwai nisf abinda ake nufi a nisf ana nufin a rabin dukiya rabin dukiya shine annus sai kuma rubu' الربع شيء ɗaya bisa hudun ha ɗaya bisa hudun dukiya shine arrubu wannan yace malam yace ala tariqi fi tariqi tadalli kenan in an yi wa ƙasa masu ramman gado suna da ibarat kala kala akwai ɗariƙut tadalli akwai ɗariƙut tarakki ko dai ta yin ƙasa-ƙasa ko kuma ta yin sama-sama kamar misali a ce assumun assumun wadi'ifuhu wadi'ifuhu wadi'ifuhu ko assumunu ɗaya bisa takwas wadi'ifuhu wadi'ifu du'ifihi da ninkin ninkinsa as-sudus da ninkinsa da ninkin ninkinsa akwai ɗariƙu ta dalli wanda ake ƙasa sai a ce asubisani 2 over 3 kenan sai a ce nisfu huma wa nisfu nisfu huma da rabin rabinsu sai an nisfu wa nisfu rabi da rabinsa wa nisfu nisfuhi da kuma rabin rabinsa akwai attawassut bainahuma shine a ce ar-rubu wanda shine mai littafin ya zaba was-sulusu wadhif kull da ninkin kowanne kaga ar-rubu ninkin ar-rubu shine as-sumun akwai as-sulus ninkin as-sulus shine as-sudus daka fatasadu daraja wa tahbitu ukhra yace la sabi alaha fil qur'ani kenan babu na bakwai ko da yake akwai sulusul baqi to amma ya ce bi nassil qur'an ake nufi wannan kuma daga baya kawo shi annisfu a yana da lugat arba lugat akan ce taslis nunihi والرابعه نصف malam ya ce wa bada'a ya fara da shi da kauni akbar kas mufrad shi ne ya fi girma ai a cikin rabon gado ga baki daya nasu ya fi to sai a rubu'u rubu'a shi ne rabin nasu in ka kasa nasu kashi hudu wanda ya ci nasu da wanda ya ci rubu'u za ka ga mai rubu'i ya ci rabin nasu ne sai a sumun shi ne nusfin rubo in kun gane a sumunu shi ne rabin ba ni sunan shi nasun rubo shi ma an rubo yana da logat bidon milba an rubu'u ana cewa an rubu'u ko kuma a ce an rubu'u bi taskinil ba' ko ka ce rubu'u ko ka ce arrubu'u ko kuma rabi'u salas lugad ne ina fata ana fahimta kamar yadda na faɗa na ce an nisfu ɗin nan yana da lugogi shi ma to shi ma kamar yadda ƙur'ani ya faɗe shi a wuri guda biyu shi arrubu'u فإن كان لهن ولد فلا فلكم الربع فلكم الربع مما تركنا ولهن الربع مما تركتم قولي بيني كوي الله يفدى الربع شيئا القرآن سي الثمن شي الثمن نافدا مكشيني رب النصف شي ما ينادى لغة غداوكو إيه شي الثمن شيني rabin rubu'i aiko eh akan ce ar-rubu'u ko as-sumnu as-sumnu ko as-sumnu ko as-samin suna faɗa duka shi as-sum a guri ɗaya Allah ya faɗa sumun a cikin alƙur'ani fa in kana lakum waladun فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم كنا سي الثلثان شيني عبارة تبيو أن طريق التدلي كنا wannan shi kuma ana cewa asulu sani ko asul sani shi yana da lugane guda biyu kamar asulsu da asudsu ko as-sulusu as-sudusu shi ma ana cewa as-sulusani ko as-sulsani an faɗe shi guri guda biyu wa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna sulusa ma tarak falahunna eh sulusa ma tarak wa in kanata wa in kanat tasnatayn falahuma sulusani mimma tarak guri biyu ne Allah ya faɗa ina fata ana fahimta wa warisahu abawahu fali'un sulus fahum shuraka'u fi sulus shi ma haka sai ya ce as-sudusu as-sudusu an faɗe shi wuri uku a cikin alqur'ani li kulli wahidin minhum as-sudusu fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudusu wa lahu akhun aw ukhtun fali kulli wahidin minhuma as-sudusu ina fata ana fahimta sai ya ce fafas fa kullum hafizin imamu ka haddace don dukkan mai haddace wani abu to shi shine liman shine jagora a cikin mutane insha Allah to wannan shine kaso da Allah ya bayyana za a ba ni sunan shi za a za a gada a cikin alkur'ani gobe za mu tashi to waye ne yake cin rabin dukiyar mamaci yanzu dai kun gane kasa-kasan ko ko dai mu ci ya ci rabi ko shi ne annasu ko na biyu wanne ne arrubu one over four ko ko dai half ko one over four biyu kenan sai na uku ha? menene nasu rubu الثمن ولا 1 over 8 ko sai wanne as-sulusu ɗaya bisa uku ko sulusul baqi akwai kuma as-sudusu 1 over 6 kasa dukiyar nawa shida a ɗauki ɗaya ɗaya bisa shida ma'ana rabi ɗaya bisa hudu ɗaya bisa takwas ɗaya bisa shida ɗaya bisa hudu ɗaya bisa uku sai biyu bisa uku ma'ana a kasa dukiyar kashi uku sai wani ya kwashi biyu to yanzu abinda za mu ci gaba da yi in mun dawo kowane kaso ɗaya za mu ambato masa mutanensa kawai sai ka huta waye a cikin maciya gado yake cin rabin dukiya sai ka haddace za mu ɗan dakata ne amma ka in mun tashi da rabi ya yi daidai ko mu tsaya yanzu da na so wallahi kaga mutanen nan fa sun shammace ne bai tutukan nan fa karfin mu ta ba mu gama su ba wallahi talla a dan rage musu ƙarfi ba za mu makara ne ga shi alamis babu karatun kuma kun ga karatun ya taho ya fara zurfi lokaci babu 26 za mu rufe karatun nan gaba ɗaya kuma larura ne wallahi ana buƙatar shi to bari mu ga me Allah zai muna da dan ziyara ne da za mu kai wa sheik malam suleiman ɗakiti wajen karatunsa to kuma sha biyu yake farawa ko? ita shi ɗaya aka ramka labarin mu ɗan rage ƙarfin karatun nan koya yake ko minti biyar ne mu ɗan buga musu ba na jin daɗi ba a zuba baitukan nan ba wallahi iya haƙuri malam usman mai mota ya zama redi kawai sai mu shiga da alwalanmu mu Na'am jama'a daga ina za mu tashi, bismillah abiyat. Babu me? At-tasib? Man yarisu sudusa? Man yarisu sulus mun karanta ko? Wanda zai ci ɗaya bisa shida, kaga gashi mun fara sharhi ma ba mu ma karanta abin ba, kar aikin ya zama mun biyu. Bari mu ɗan buga koya mu ɗan rage mai ƙarfi. mala ya ce ku saurare ni ku ji والسدس فرد سبعة من العدد والسدس فرد سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد أب وأم ثم بنت ابن وجد والسدس فرد سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والسدس فرد سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة والأخت بنت الأب ثم الجدة ko ya sha bamban da naku ne me naku ya ce wal'uktu bintul me bintul ibni thumma aljadda bintul abide ko man yarisu wanda mu raba rigimar babu hajji afwan afwan afwan babu mani ya risuwat babu mani ya ris asud babin da ke magana akan maciya ɗaya bisa yawwa wasu fardu sab'atin min al'adad abin wa ummin thumma bint ibn wajad wal ukhti bint al abi thumma al jadda wa walad al ummi tastamamu al idda kujara wal ukhti bint al abi thumma al jadda wa walad al ummi tamamu al idda yahu فالأب, يس فالأب يستحقه مع الولد فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا الأم بتنزيل الصمد زميمتا فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد ابن وهكذا مع ولد ال... وهكذا مع مع ولد ابن الذي يكري مع مع ولد ابن ال... مع ولد ابن الذي يكري والله يا كما تمتشيش والله نعم يوا متمينا وهكذا مع ولد الابن الذي وهكذا مع ولد الابن الذي wannan harkar aro din tana da wahala ma za la yakfu israhu wa yahtazi ma za la yakfu israhu wa yahtazi wa hakaza ma waladil ibn alladhi ma za la yakfu israhu wa yahtazi وهو لها أيضا مع الاثنين وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت من إخوة الميت فقس يا كريم من إخوة الميت فقس هذين من من من إخوة الميت فقس من إخوة الميت فقس هذين من إخوة الميت فقس هذين يا هم to na karanta karanta ai mun dan rage kadan mai hawa sama ya taka takarda ai ya dan rage bismillah bismillah wasussu fardu sab'atin min al-adad wasussu fardu sab'atin min al-adad abin wa ummin thumma bintil abin wa ummin thumma bint ibnin wajad أب وأم ثم بنت ابن وجد والسدس فرد سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا الأم بتنزيل الصمد فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إسره ويحتذي ما زال يكفو إسره ويحتذي وهكذا مع ولد الابن الذي وهكذا مع ولد الابن ماذا لا يكفو إسره ويحتذي وهو لها أيضا مع الإثنين وهو لها أيضا مع ال... من إخوة الميت فقد هذين من إخوة الميت فقد من إخوة الميت فقد هذين تو ina jinku yalla mu je ku karanta والسدس فرض سبعة tare dai muje ya dai to gobe insha Allah tunda kun kasa maljadda
فالأب يستحقه مع الولد yawwa Aha. ويحتذي نعم نعم نعم نعم نعم نعم لو شي اها جدة
فالأب يستحقه مع الولد يوا وهكذا الأم بتنزيل الصمد تبي وهكذا مع ولد من الذي ما زال يبكو إثره ويحتدي وهو لها أيضا مع الاثنين نعم من إخوة الميت فبإسهالين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم